بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتهيئتها بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم larabani ko 25 ga watan 8 hijira tana da 1445 wanda ya dace da 6 ga watan 3 miladiya tana da 2024 zamu shiga sira a darasin sira a cikin littafin ashifa bi tarihi hukukul mustafa na qadi iyad zamu tashi ina to ana magana akan annabi dawuda ko wakila aka ce kana ya kuruju mutanakkiran shi annabi dawuda ya kasance yana fita ya canza kaman shi ya birkita kaman shi yadda ba za a gane shi ba saboda me saboda ya ta'arrafu siratahu yana so ya san siran shi da ɗabi'an shi da irin yadda yake mu'amala da mutane me mutane suke faɗa akan shi fa yasma'u sana alaihi yana fita in ya fara dukan cikin mutane sai ya rika jin yabo da ake a gare shi ana ai mutumin kirki ne mai adalci ne mai kaza mai kaza fayazdadu tawadu'an hakan kuma sai ƙara mar tawadu'u kaga mu a yanzu ko an samu mai hakan sai kaga in yaji ana yabani sai kaji na cewa to waye kai mu duk Najeriya nan kaza to shi ba haka bane shi hakan zai ƙara mar tawadu'u ne tsakanin shi da Allah da godiyar shi ga Allah cewa wannan muwafaka ne na Allah ba wai dabaran shi ne ko ƙarfin shi yasa yayi haka ba kamar yadda dai mun karanta baya har wani mala'ika ya zo a suran mutum sai a tambayan yake tambayan mala'ikan ni a kake ganin sarkin garin nan dawo da yake tabbai mutumin kirki ya mai kaza mai kaza sai dai matsalar sa yana ci a baitul mal to tun daga nan ya roki Allah Allah ka bani sana'a sai Allah ya kore mar karfe sai ya zama yana kira yana cin abinci har Allah yake cewa wa alanna lahu alhadid Wakila li Isa alaihi salam ka san dama yana irgo mana ɗabi'u ne na annabawa kala-kala wanda kowanne in ka ji ɗabi'ar sai ka ji ya dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'un manzo Allah da muka irgo gaba ɗaya yadda yake nufi yana nufin annabawa da manzanni sun yi ittifaki da ma'aiki akan waɗannan ɗabi'un sai dai na manzo Allah ya wuce nasu ne ya musu fintin kau yace wakila li Isa alaihi salam an ce wa annabi isa alayhi salam lawitta kasta himaran aka ce ya isa wannan yawo da kafa da kake da ka samu jaki mana ka rika hawa kala yace ana akramu ala allah ta'ala min an yashgalani bi himari yace ai ni ni ne mafi karanci a wajen Allah da ya shagaltar da ni da jaki yace yanzu a halin da muke ciki kullum ina tunanin Allah ina tare da Allah har a ce yau a ce ga wani jaki a ce yau ni ne zan gyara jakin nan zan daura mar in shagaltar jaki yace bana so ce kawai a bar ni a haka ɗin yadda nake tafiya kullum ina tare da Allah. Wa kana yalbasu shara, annabi Isa ya kasance yana sa rigan gashi, waya kulu shajara kuma yana cin ganyen itace, walam ya kulla baitin kuma shi ba shi da ainihin ɗaki kwata-kwata aina ma adraka hullau nama. Kawai shi ɗakin shi inda dare ya yi bacci ya same shi, duk inda bacci ya same shi zai kwanta. Wa kana ahabbal asami ilaihi an yuqala lahu miskinun mafi soyuwan ainihin suna a wajen shi shine a ce masa miskini shi yasa ma zaka ji ana bari mu hau jirgin Annabi Isa wato mu hau kan kafa mu yi tafiya kenan shi kafarsa ita ce abin hawan shi fatan jikin shine shimfidar sa tafin hannun shine kwanan tuwon shi kawai haka yake tafiya ba ruwan shi da kowa sai Allah wakila aka ce inna Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam lamma warada ma a Madiyana yayin da ya je wajen wannan ruwan Madiyana din kanat tura khudratul batli fi batnihi ya kasance ana ganin koren mabunkura ƙasa da yake ci fi batnihi a cikin shi min alhuzali saboda rama abin da yake ci irin kayan kore din nan to ba kuma sai su ganye su kayan bukul da sauransu har sai ya zama koren yana bayyana a cikin saboda tsabar rama wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi talauci abu ne mai wahala abu ne mara daɗi abu ne kaza amma mutum ba zai san ranar talauci ba sai ranar bincike ran da aka zo ana binciken a ina ka samu kaza a ina kaza za ka yi burin ina ma kai a talauci ka gama a duniya baka mallaki komai ba saboda halaluha hisabun wa haramuha iqabun to haka nan su annabawan Allah suka zaɓi ainihin wannan talaucin kuma fa gashi nan arzikin yana zuwa ana turewa ana kora ana gudu eh dace nan wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kun ji irin halin annabawan nan ko da karkanal anbiya'u qabli yace haƙiƙa annabawan da suka zo kafin ni yubtala aduhum bil faqri ana jarraban ɗayan su da talauci wal qamli har da kwarkwata amma wa kana ahabba ilaihim min al ada'i ilaikum yace wannan talaucin da wannan ainihin kaza abin nan kwarkwata da sauransu din ya fi soyuwa zuwa gare su min al ada'i ilaikum daga wannan kyautan da ake muku kuna ta bukata kana buƙatan a baka kyauta a baka kaza to su wannan talaucin ya fi soyuwa gare su saboda sun san akwai ranan da wannan talaucin zai musu aiki akwai ranan da kuma wannan wadatan zai zama muku nadama tunda shi koma abu na gaskiya ne yanzu misali a ce ma'aikaci ya yi aikin shi akan gaskiya komai shi ya yi daidai ba shi da wata matsala sai aka ce an turo audit za a yi bincike dole sai ran shi ya yi ɗar ko dole sai ran shi ya dar kuma idan aka zo binciken nan ana yin bincike a ɗauko wannan ya kai kaza ya kai kaza da ba ka yin ba ko wanda zai zo bincike sa kaga wanda bai yin ba ya fi zaman lafiya fiye da mai gaskiyan da za a tambaye shi ya amsa saboda haka su sun fi son talaucin fiye da wannan arzikin da kuke bukata wa qala isa alayhi salam annabi isa alayhi salam ya ce likin zirin laqiyahu ga wani alade da ya gamu da shi yana tafiya ya gamu da alade sai ce izabi salam ya ce alade sauka lafiya alade fa ya ce masa sauka lafiya fakila lahu aka ce annabi isa ya haka fi zalika cikin wannan abin da aka ce me alade kuma wanda alhanzir ainihin abin da aka hada shi da mushe da waye waye fagala sai ya ce ai akrahu an uawida lisani almantika bisu'i bisu'in yace abin da yasa na faɗi haka ina ina kin in sabarwa harshe na mummunan magana yau in na zagi aladen nan gobe zan ga wani abu wanda bai kai aladen ban zaga wata ran na kirkin ma sai zaga amma tun yanzu alade ma ya sauka lafiya tsakanin ni da shi salamun salamun yace ne wa qala mujahid mujahid yace kana ta'amu yahya al-ushba abincin annabi yahya shine ciyawa wannan ciyawan da dabbobi suke ci shi ciyawan yake ci wa kana yarki min khashyati Allah annabi ya kasance yana kuka saboda tsoron Allah hatta takaza dan umajira fi khaddihi har sai da hawaye ya rike ni makwarari a kundu kuke shi inda hawaye yake bi din har sai da sai da alama wa kana yakulu ma alwashi kuma ya kasance ma yana ci tare da namun dawa sai ya je jeji namun dawa suna cin ainihin ciyawa shi ma yana bi yana ci tare da su saboda me li Allah ya khalidan nasa saboda kar ya kulda da mutane har ya janyo kanshi wani matsala wa kana tabari imamu tabari ya kasa wa ta tabari imamu tabari ya kai to an wabin daga wa annabi Musa alaihi salam yace annabi Musa alaihi salam kana yastazillu bi arishin ya kasance yana inwantuwa ne bi arishin da wani ɗakin zana irin kara ɗin nan da zana da aka har haɗa yake lallaba yake inwantuwa da shi kamar yadda yanzu ake gina benaye da manya-manyan gidaje. Wa kana ya kulu min nuqratin min hajarin kuma Annabi Musa ya kasance yana ci daga wani ɗan kwarme ɗan rami min hajarin na dutse. Irin ɗan wani abu ne ɗan ainihin mai ɗan rami kamar tasa na dutse shine kwanan tuwon shi wanda za a zuba mishi ci. Eh? Anwa bin Anna Musa alaihi salam. Ai mun canza. أن موسى عليه السلام كان يستجل بعريش وكان يأكل من في نقرة من هجر sannan in ya zo sha ma waya karau fiha yana kwankwadon ruwan a cikin wannan ainihin kwalman dutsen iza iza arada an yashriba idan yayi nufin zai sha kamata karau dabbato kamar yadda dabba take sa baki ta kwankwada me yasa haka yace tuwazu lillahi saboda tuwazu ga Allah ana so a mai da ta zama ba komai ba a da ita a kashe ran ba malamai su ba suna cewa faqtulu anfusakum din wai wannan ake nufi ba duk abin da ka dan na kaman girman kai to ka nuna ba kowa bane kai gaba daya kaga yanzu nan ka duba girman annabi Musa kalamullahi ne ulul azmi ne kaza kaza kaza amma sai yake abin da dabba ce take yi saboda me saboda tawazu an lillahi sai ya sa bakin shi shi ma ya sha amma wannan din ba wai yana yi saboda dabi'a saboda tawazu'u saboda tawadu yake kuma karkai mamakin ba wai yana yi a cikin jama'a bane karka cewa wannan zai zubar da mutunci za ce ai to shi din tsakanin shi da Allah yake yi ba wai zai shigo cikin jama'a ne cewa mu wai masu tawadu ne bari mu rika ci kamar dabbobi ba haka bane kawai yana yin wannan ɗabi'an saboda ya kaskantar da kanshi ga Allah ya nuna shi ba kowa bane a ko ainihin manyan kuɗubai na da ba kai wanda ina jin ko ko Abdulkadir Jelani ne ko waye wata ran da ya dan ji wani abu a ran shi kawai sai ya dauki kwano ya shiga kasuwa ya kama bara bara fa irin na almajirai ya shiga kasuwa kawai ya kama bara shehi ne fa yake bara shehi ne ya ce alhamdulillah yanzu kan ya ji zuciyar ta yadda ba komai bane ita wani kuma da ana wucewa da ya ji ran shi kaza kaza ya ce wane ya ce na ya kwanta ya ce taka zuciyar nan sai shi aka rance taka nake kawai ya sa takalmin shi ya taka saboda ta tabbatar da ba kowa bace ita to hakan ana yi saboda tawadu'u ne da kuma kankare ainihin da tin shi a cikin zuciya aha yace tawadu'an lillahi yana yi dan tawadu'u ga Allah ne bimma akramahu Allahu bihi min kalamihi na abin da Allah ya girmama shi na magana da yayi da shi ka san a kullun ba inda mazinna na girman kai yake kamar inda aka samu takrimi duk mutumin da dama ba kowa bane talaka ne ai shi ma a ran shi ya zan shi ba kowa bane inda shedan zai wasa da mutum sai inda Allah ya jarrabi mutum ya bashi wani girma ko ya bashi wani matsayi ko ɗaukaka yana yadda yana hawa kan wannan girman girman kai ya same shi to sai ya je ya rusa shi to shi ma annabi Musa saboda wannan takrimin da Allah ya mar ya zamo yayi magana da Allah har Allah ya ambace shi wa kallama Allah Musa takriman ko to dalilin wannan sai yake tawazu ga Allah yake wa'annan abubuwan ya nuna wa ran shi ba komai bane wa akbaruhum yace labaran annabawa fi haza kullihi a cikin wannan dukkan shi masturatun abin rubutawa ne a littafai kabi littafai na ainihin siran annabawa duk zaka samu wannan wa sifatun sifofin su fil kamali a cikin kamala wa jamilil akhlaqi da kyakkyawan dabi'u wa husnul suwari da kyakkyawan surori wa shama'il da tadobi ma'rufatun wannan duk abin sani ne mashhuratun kuma duka mashhurai ne فلا نطول بها بزام تسويتا ga wannan ba wala naltafi wala taltafi sai dai kawai dan uwa abin da zan gaya maka karka aini waiwaya ila ma tajiduhu zuwa ga abin da zaka same shi fi kutubi ba'dul jahala a cikin littafan ba'dul jahalatil mu'arrikin sashin jahilan masu tarihi wal mufassirina da masu fassara mimma yukhalifu haza daga abin da zai saba wannan to ko ka gani karka kula da wancan wannan shine dai gaskiyan lamari Allah ya samu dace.